بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين فأذوهم أذى فلا تعزل عليهم إنما نعد لهم حتى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطي في نظرة تأتي لنا بالسفر ولا تشكرنا سورة سورة مريم سورة من جرمه Sura mai albarka, Surar da ke gaya mana cewa Allah ta baraka wa ta'ala ya shirya shirin da cewa duk wanda ya bai imani da Allah ba idan an je lahira Allah zai yi basuta. Amma wanda ya yi imani da Allah zai shiga aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tanazu min dunillahi alihatan kafiran marka sun riki wani Allah iyayen gidi ya abubu lahun suna masu bauta ya kunu lahun izza don su zama masu jin dogare su a gobe kiyama ya Allah yi wa azabu ya zama za a yi masu azaba ba kalla tsawa la mani amin azabi ba abin da zai hana a yi masu azaba sai furun da ibadati ai al'aliha gumakan da ake wa bauta sai furun da ibadati za su rubuce wa bautar da ake masu ayyan faunaha za su kore ta kamar wanda ke wata aya ke cewa ma kanu iyana ya abudu wa yakununa alaihim didda za su zamo makiya a gare su wanda za su cutar da su. Alamta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba mu labari alamta a ce ba ka gani ba an na alfar da shi mu ne muka aiko ma shi a mu ne muka aiko shaidanu alal kafirin akan kafirai ta uzo tana zuga su ilal ma'asi ga sabon Allah azzan zuga fala ta'jal alayhi ka bar gaggawa na neman azaba gare su inna ma na'uddu lahum ajal muna nan muna lissafe masu kwanukansu naili da darare da numfashinsu to domin lissafewa idan kwaruka da darare akan lissafewa ila wakati azabihim a lokacin da za a yi musu azaba
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uzkur kasuna yawma nahshurul muttaqin ranar da za mu tara masu tsoron Allah bi imanin saboda imanin da suka yi da Allah a duniya to za mu tara su wabdan suna jama'a ila rahman sun tasamma Allah to da yake da hujurul muttaqina ila rahman wakan wa yana nuna girmamawa ga masu tsoron Allah an samu hadisi daga Ibn Abbas radiyallahu anhu yace Allah zai tare mu'minai saman dawaki da raƙuma tawaga tawaga zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala to da haka nahsurul muttaqin mu ne za mu tara masu tsoron Allah wabdan mai da su jama'a jama'a saman dawaki da raƙuma idan labara su ta zama Allah su kuma kafirai ba maganar dawaki da raƙuma ba wanda su kulmudini kafirai za mu kora su ila jahannama zuwa wutar jahannama wirtan suna masu gaggara mata da yake wirtan jam'uwa ne idan aka ce warisu bi ma'ana bashin afshar mutumin da ke tafiya da kawawun shi ko yana jin kishiwa shi ake ce ma wari to kaga kafirai idan za su je wuta yadda kansan ana korawa ki kasa dan tarsasa suna yin ma'udai to haka za a rika kora kafirai dan tarsasa a abin wuta amma masu imani suna da girma ga Allah kowane mumini da kowace mumina za a ala ta sama kinkarman doki ko kuma ala ta sama babban raƙumi zuwa aljanna saboda girmamawa. Allah ta baraka wa ta'ala Allah ta baraka wa ta'ala shehu zai ba wani labari kuma labarin wa'azi ne gare mu. Biyar da mutum ta gani yana da wadata yana da lafiya yana da farin jini idan ya damu da za mu faɗi yanzu jikin shi zai sanyi shi Ibrahim radiyallahu anhu yake Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah ta'ala idza fani ayyamu al-umri lil-abd idan kwanukan da ya ɗebo ma bawa a duniya sun kare istazana gurbaran mala'ika zai je wajen Allah neman izini allazi kana yaktubu amalahu wanda ke rubuta aikin bawa to da kwanukan bawa sun kare za ka ji an ce aiwa da kwana ya kare to shi mala'ika shi ka gane kwana sun kare sai ya je wajen Allah sai ya ce hana ajal sahi lokacin mutuwar wanda nake kula da shi yayi yau kwanukan shi sun kare Allah idan li asni alayhi khairan qabla mawti Allah kai mai izini ina so in mai tirari in yaje shi kafin ya mutu. Dala shi to, kana so ka yi mai yabo ne, ka zama babba a ne shi, ka yi bai ka yi tirari, to ya mashi. Ka ya zara da mu, sai Allah ya mai izini, ka ya ji, mala'ikar da ke kula da bawa sai ya zo, bai kuwul sai ya ce ma bawa kafin rai shi ya mutu. To ga yaban da zai zai. Jazakan tsahu عن نفسك خيرا أو كنت تهدم خالقك ولا تمنعنا معاصيك لا تشكرنا عن التسبيح والتحميد لله تبارك وتعالى اخرج إلى خير يوم مر عليك خطوه اخرج إلى الروح والريحان والرب عليك عليك غير غضبان abinda malaika ne ta fiye Allah ta mu ne za ka yi wannan magana kowa da tashi to masu arziki ne ga tasu abinda mala'ika zai ce ma mai mutuwa a san da yake bakwana da shi da zagar zawo annan suka kairar ya kai wannan rai da ya ibada a duniya Allah ya biya ka da alkhairi saboda ka kyauta ta kanka an kunta tasdiqu khaliqak mun ce dai ka a duniya kai mai hidima ne ga mahaliccinka wala tamnauna ma'asi zunubin ka bai hana mu kusanta ka ba la tushiruna an tasdiq wa tahmid lillahi tabaraka wa ta'ala zunubin ka da sabanka bai taɓa ɗauka hankalinmu game da tasbihi da yabon Allah ba. Saboda mala'ikan da ke gane bawa idan bawa ya zunubi wani wari zai iya tashi daga zunubin nan sai mala'ika ya rika cutuwa da warin nan har ya gane zikirin Allah da tasbihi. Domin wannan warin ba wani dai saboda ba ka samu Allah. To ga sako daga Allah. Ukhruj ila khayri yawmin فرض عليك قط ita da sauri yau wani yini yana jiranka wanda shi ne mafi ficin yini a rayuwarka duk yinin da kai a duniya to bai kai yinin da za ka gani yau ba shi yasa hadisi ke cewa wa ta'ala khayra ayyamina yawmal nasar Allah ranar da tafi ko da rana gare mu ka sa ita ce ranar da za mu haɗu da kai sai ce ukhruj ya kai rai ka fita lokacin da take daga ciki ya yi idan zawo ka je wajen hutu warrai ha ka je turaren aljanna na jiranka warrabu alaika ghayru kadhal Allah ya ce a gaya ma ya yarda da kai bai yi hushi da kai ba ka ga wannan malaika ya yi magana bai da aka bi da ruhu idan aka tafi an bawa wanda kala kamar ya shige kabari ya ji shay'an jamilan zai isko wani mutum kyakkyawa tsayyimar ra'ayiha mai daɗin kamshi a cikin kabari sai ga a kai kawai bawan Allah kyakkyawa kan son ya zo ya keɓe mai kewa sai ya rika cewa hudunumin ni ana wa ya kai wannan da ke cikin kabari na lokuta da lokuta ana wa ina son ka fa yaqul wannan mutumin da zai gani a shi ake shi na duniya sai ce irkabni hayani ana amalu ka salih ni ne ayyukan ka masu kyau a duniya fa irkabu sai ya hai wannan abu mai kyau shi ne abun hawan shi hatta idza ata yawm qiyama idan ranar tashin kiyama ta zo idan arada zihaba ila janna idan zai je aljanna to nan sai Allah ya yi magana Allah zai ce, Abdi ta agwadar ruku bawa na na saba bai da hawan wani abu, la ya alamu da bashi, bawa na bai iya tafiya da hawan ba. Kuwa kabla wulalati arkabtuhu ala zahri ummi shi wannan bawa nawa kabla wulalati tun ba haife shi ba arkabtu na hauje shi ala zahri ummi a bayan koshi ma'ana gajin haihuwar shi na ta an ɗauke shi cikin cikin koshi bayan ya faɗo duniya na ta an goya shi a bayan koshi wa ba da zalika bayan ya wuce goro alkamtu wa ala dawa sai ya ba shi dabbobin hawa ga jinki ga doki ga alfadari ga rakuni hatta nan mama rasa ya mutu arkabtuhu ala an-nash nace ka a dawo shi girgire a dawo shi ga kasa ana jaye da shi girgire to ka aile haka bayan ya mutu sai nace ana shi saman makara ala a'naqi rijal saman goyon bazar wala ma da aikabihi da ya shiga kamarin shi yana da ɗaɗɗaro da kajiwa kajiwa a wani misali sai ya ga aikin shi mai kyau a duniya shi ne gaban shi shi ne wajen kwanciyar shi a yau to yau a hatawa lahu ake markaɗin waje yau na ba shi dama ya zaɓan ma kanshi duk abin da yake so da haka idan ka yi dole ga zaɓe kamari an ba ka dama ka zaɓi abu da kake so mino cikin su manyan tawanna minhum cikinsu man yarda malla akwai wanda ke burin an kabar ibila shi yanzu daga ranar kabari zuwa matar abin da yake so ya hau samar baku da ya yi kuri a railai ta fi jirgin za kuma sai su ka bayan tafiye da yake so minhum a cikinsu kuma man yarda da rai akwai wanda ke son ya hau samar doki shi ko da yawan duniya abin da yake shauki doki irin manyan da mai saboda akwai wanda ke shi kuma abin da ka burge shi jirgin ruwa kullum ya fi hima kullum ya fi hima ya tamanna kowa abin da yake so shi zai zo mashi ma'ana a duniya ta kana cikin uwanka Allah ya zaɓi cikin uwa ya zama abin hawanka bayan ka faro duniya Allah ya zaɓa ma bayan uwa ya zama abin hawanka bayan an yaye ka Allah ya baka abin hawa tun daga jakai dawaki alfadarai raƙuma jiragen ruwa da motoci da jiragen sama da jiragen ƙasa to idan ka mutu sai Allah ya ce to aikinka shi ne shimfiɗa ka shi an gadon shi an barbar shi ne abin hawanka ranar tajin kiyama yana da yau kowa ya zaɓa magan shi abin da yake so kowa ya yi burin abin da yake so a kai shi wajen Allah wani zai ce raƙuri wani doki wani jiki wani zai ce alfadari wani jirgin ruwa wani gomota wani jim wani jirgin sama kowa abin da yake so shi ne Allah zai zaɓa mashi ya ba shi don ya raka shi wajen ganawa kuma halicin shi Allah ta ba wa ta'ala. wa idan kana aksu zalika idan lokacin mutum ya yi faruwar duniya ko kari lokacin mutuwa ya yi amma ba mai arziki ba ne ya fi yin zahiru mala'ikan nan zai je wajen Allah ya nemi izini sai a ba shi dama ya kula da wuce da to a bari in zazzagai kafin ran da fita ya kula da mala'ikan mutuwa zai rika ce ma bawa kafin ran ya fita لعنة الله عليك والملائكة والناس أجمعين يا كيوم باوا لعن الله دلعن ملائكة الله دلعن متعي باين الله تتتبت إليك بكي إن كانت ذنوبك تحدثنا عن التسبيح والتسجيل والله أدوية ذنوبك سنة على وتسبيح da tsarkake Allah saboda waye wala hikman ni maulana tana hana mu hidima ga mai gidan mu Allah fal yau yau karshen ka ya zo ko khuruj ila sharri yawmin marra alayka fastu rai fita daga jiki kan kyau da fita wata rana mafi munin ranakun rayuwarka tana jiran ka ko khuruj ila nar ko khuruj ila sijjin إلى الحميم إلى الكذاب كتبتك أن من أدرك فتنة سوتي عليك سجين سكا كتا عليك وجن ومتاتي عليك وجن أجين شموتا سيأكل كرشي بايا عليك شرالي ويجد شخص منكر سيسكو ولي موكو أبو تكوري أبي حرائها للوالي مفهوم جدا أبو تورو زي غنشي abin tsoro ba kyan gani ya kuru lau sai shi wannan baban gawar sai ya ce ma abin da ya gani za a oje bu an ara wanda abu ne ne shi ba alade ba shi ba biri ba shi ba bakin kari ba wanda kuma abu wani abu ne za a oje bu an ara ban son gane ka in sai ba ni je ba da wani bai kuru lau wannan abu da ya kura sai ce a bari kura ta sau ba a kunu a nai aini ne abokin zama zan zama bisa kanka ana amaruga ni ne mugun aikinka allazi kunta tubakir wanda ke a rayuwarka bayani wannan mugun abu da yake gani kamar bi kamar alade sai ya zo ya kunu himlan tsakilan ala'ulki sai ya tsalle ya haye saman bayanai shi Allah ke cewa alasa a mai da a abin da suke ɗauka sama kansu ya yi ha'ulai kaga masu arziki ya tun za su je ma Allah rakiri sama abin hawa kama ta wannan yadda suke so wa ha'ulai wayannan yan wahala kan banza ya tun za su je ma Allah wa hum isai suna jin kishirwa mujahid suna tafiya da kawawa ala ru'usihim kuma sama kawuna za a yi tafiya على رؤوسهم الأعمال الثقيلة كما ترجو الجبنة والبكاية معصروي التي اكتسبوها في أعمالهم وجدت عليك على يوسف لا يملكون الشفاعة باطل من نجيش يجوبا ما نبا ولا أتغلتي لنا أتشيش على ذات القيامة إلا من اتخذ أهله سيولد إلى القول عند الرحمن أو الله ولا يملكون الشفاعة فسوف تجد توبة إلا إذا كانوا سيئن سنزموا كانوا هذه الكلمة أهلون تنبيا سنفة وانا كلمة إتشي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا يهود نصارى ومن دعاهم لما سجوا أن الملائكة بنات الله ملائكة أن عليه سنة واتخذ الرحمن ولد ألا يا لنا ويا ألا لا لنا إيسى أن الله أزير أن الله قال تعالى له يا لا يا ألفا مزيش لقد جئتم شيئا إدا كنتم تعبون من بما وايد wannan magana da kuke yi ta yi muni hakika kun zo da mugun abu abu musu
يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin tashin kiyama yace ya gano ko ta gano samawa sammai bakwai sun kusa ya tafassarna su sassage minhu daga wannan hukunyar magana da kafurai ke yi cewa Allah na da watan shakkul al sura ta kai kasa ta tsatsage wata zurul jibal sura ta kan manyan duwatsu su rikito su faro shi ne ta zurul jibal sura ta kan duwatsu su yanke su fado haddar suna masu dudugewa ma'ana maganar da kafurai ke yi cewa Allah na da ɗa mugunyar magana ce tsora kaɗan tambayi su tsage tsora kaɗan ƙasa ta fashe tsora kaɗan zuwa su hannu an da au zai rahmani waladar saboda suna cewa allah na da wa ma yan bari da rahman bai kamata ga ubangiji allah ba an yadda da wannan a ce ya yi kiɗa yadda kowa ya kiɗa in kullum wani sama wani wal'arsu duk wanda ke cikin sama da ƙasa duk wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasai a kwana a tashi illa atin rahman sai ya nema Allah abdan yana bawa dalilan kaskantacce khadi'an mai kaskanta da kai yawan kiyama ranar tashi kiyama minhum cikin wanda za su je ma Allah suna bayi akwai uzairu da annabi لقد أحصاهم ألا يا لسا في يوم بايش وعدا معدا يا لسا في لسا فيوا fala yakfa alaihi wa balagu jami'i sanin yawan su bai koyuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wala wahidun minhu wani guda daga cikin mutane ba zai bace ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wa kullum duk wanda ke cikin sama da ƙasa ahadi sai ya nema Allah fardan shi kadai yawan kiyama ta ranar tashin kiyama bila malik ba kuli wala nasirin ba mai taimako yamnahu wanda zai mai lauya ya kare shi daga azabin Allah
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد لو تسمع لهم ركزا
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa innal ladina amanu wa amilu salihat wanda suka yi imani da Allah suka yi aiki mai kyau sai ya ja'ala humur rahman da sanu ubangiji wanda ake ce ma rahman sai ya ja'ala hum wudda sai sanya soyayya ta bayan Allah a cikin zuciyarsu ko ko innal ladina amanu wanda suka ba da gaskiya da Allah وعملوا الصالحات سكي أيوكا ما سكو سيجعل لهم الرحمن يترى أن زي سنيا مس وجد سويا تألا لسويا تبايع الله تجد سيجعل لهم الرحمن وجد أي فيما بينهم الله زي سامس الجنة يتوادون ويتحابون سامس الجنة في سويا الجنة sannan wanda ya kuma ba Allah zai zo su mai tsanani al-insan dan adam idan amana billah idan ya ba da gaskiya da Allah imanin sahihan imani ingantacce wa amila amalan salihan ya aiki aiki mai kyau wanda ake so ya ja'alu Allahu mahabbatahu Allah zai sa son shi fi qulubi jami'a halqi a zukatan dukkan halitta shi kama warada kamar yadda aka samu ga hadisi idan ahabba Allahu 'abdahu idan Allah na son bawan shi na ta Jibril sai kira malaika Jibril sai je ya Jibril kai Jibrilu inni uhibbu 'abdi fulanan bawa na da yawan ibadan nan da yawan tsoron Allah nan to ina so ne fala cikin malaika ai ke na cikin malaiku a gaya wasu Allah na son bawar shuwa ne, Allah ta mu yin zan sama. Bai na ji Jibril sai mala'ika Jibril ya shira. Inna Allah habba abdahu fulanan fahimu ya kuma rayuwar da mai Allah ya ce a gaya wasu yana son wani bawar shi. Ko ya ce ya ba ku umarni duku doshi. Wani wajen kuhu a hannun sama. Duk wanda ke sama sai yana son wannan bawa. فينادى في الأرض في أي شيء أباي كذا إن الله أحب عبده فلانا ألا يأتي أجاب يا قوت عن الدنيا ألا نصر باب شوالي فيوضع له القبول كأنت أباي تقوى في الأرض أباي كذا لا يراه أحد ما ولد يعيش إلا وأحبه سيد ياجي نفسه هذا هو الود shi ne son da Allah zai sa a zuciyar bayi na wannan bawa shi ne in allabina amanu wa amilu salihat duk wanda yake mumini ne kuma ya yi aiki mai kyau to Allah zai sa son shi a cikin zuciyar bayi kana rasul sallallahu alaihi wasallam ya ku manzara sallallahu alaihi wasallam yana wata magana yana cewa istaghfiru min al-awidda ku rika yawaita abokai a duniya duk garin da kaje da ƙauyen da kaje ta unguwar da kaje da tsokan da ka shiga kai kokari ka samu wani aboki ka so shi dan Allah kai mu'amala da shi dan Allah idan ka so shi dan Allah kai mu'amala da shi dan Allah soyayya nan wallahi sai ta amfani wata rana annabi Musa kalimullah suna magana da Allah sai ya ce Allah ni bawan ka ne mai biyayya ina maka sallah ina ma azumi ina zakka ina hajji da Allah ya ce wannan dukkan ka kammawa ya kai Musa sallah da azumi da zakka da hajji in bawa yayi ai shi za a tara bala'in gobe kiyama ya amfani da abu shi sai annabi Musa ya ce Allah ka sanar da ni abin da idan na yi ba kai na nan mawa ba kai nan mawa kuma za ka ji daɗin abu sai ta to musa idan kana son kai abin da ni kama ba kan kama ka so masoyi na saboda ni idan ka ga wali salihi daga bayina aka ce wannan na ƙwarai ne wanda bai sa wa Allah bai ƙarya bai cin amana to ka so shi in ka so shi wannan ni kan mabuci dan ake lafiya sai biya Wace idan ta yawaita abokai a duniya ba za ka samu matsala ba. Kamar gane muktiran milal ahibba wanda an da abokai da yawa fa inna Allah ya ci dawo ba an sai Allah ya ce a kare shi. Ya na huyar ta hayi Allah na jin kunyar an yi azibahu ya yi bawa azaba bai da ya a habari gaban ajirai shi. Yana cin abokai dai ta ji kai da so. wani a ta ita ta so to Allah zai haka kyau wuka ne Allah zai kyau wuka to da Allah ya hango da cikin bayi na kwarai ko kai muku ne ta lafi ka kyale ba dan kana cikin su ba da sai na dan da sama a kawo to da haka yawan abokai yana sa a samu tsira a gobe kiyama wa kana umaru bin al-khattab yaqul umaru bin al-khattab خليفة من ذا الله صلى الله عليه وسلم هو أمير المؤمنين يناتي وحق الود ثلاثة أشياء بحق الود أولا كريء سويا ثلاثة أشياء أولا أولا كتما أن يحق مبوجي أولا ake sawa irin kututturen ice a cikin garken shanu duk wanda ta rika ya tunda ba ta da hannu sai ta zo ta rika goga bayan ta ga wannan kututturen tana jin daɗi kamar tana so a kai wanda to wannan ya ce ce mai haƙƙa kututturen ya ce to duk abin da zai rike igiya ya hana ta kashewa to ana ce mai mai haƙƙa to shi ne sai na'uwar ya ce mai haƙƙun wunti abin da ke rike soyayya tsakaninka da aboki da za ta zo a shiya abu don manyan abu ba zai mata a abuce shi ba. Na farko an tafka abu bin salam in ka hango shi ka rika fara gaishe shi. An tafka abu bin salam ka fara gaishe shi inda liga idan an hannu. Ya mai sa wani ya mana an tashi lafiya to wannan yana yin soyayya. Wa an tuwa sha'alahu bil majali idan ya zo a wajen taro ya yi komai ya shiga ba wajen zama kamar kawai yana ƙara soyayya wa an kula biyahu bi a hatti asma'ihi ilayhi ka rika jira rai da sunan da yake so yake jin daɗi idan sunan da ake mai yana jin daɗi to ka rika jira shi da wannan sunan misali sunan shi muhammadu amma na ungo su wala Muhammadu aka cewa to kaga da kai Muhammadu in ka ce bai da sai ka faɗe da kowa ka wani malam Muhammadu sai ka dace na na ya kai in ya je Makka suna dai Alhaji Muhammadu dukkan ko Alhaji aka ce Alhaji Muhammadu sai ko da Allah kai ma da kai kan shi shi har yayi azumi zuwa Makka kai Muhammadu ba za ka fara Makka a sai kai ma ka ce Alhaji Muhammadu to wannan kiran shi da wanda yake so yana ƙara wa soyayya idan an bai sarauta ta mafi daɗi ko ɗariya ko sarkin malamai to wannan sarautar sai ka rika kiran shi da ita yana ƙara soyayya in ji sai na umar ibn khattab radiyallahu ta'ala an awwal rubuti shura ne ce to abin da ke farkon soyayya allawa ba dace ba ya zama ka dace da abokinka wanda kuke tare kun yi wafa suna cewa la yushbihu ziyu biziyi hatta yushbiha alqalbu bil qalbi ba tattar sutura za ta zama irin ta wani sai zuciya iri guda ce ma'ana duk sanda kaga mutane sun yi anko sun kawo kaya iri guda ko babban riga ko minimal ko short ko irin wajen nan yin sallah to zuciya su a iri guda ba sassa sutura za ta yi gaba da sutura sai zuciya ta zama iri guda a wani lokaci abin da ke farkon soyayya a wani lokaci abin da ke farkon soyayya alabuwa baka ka dace da masoyinka idan ya ce aje kasuwa ka ce idan ya aje kasuwa in ya ce a'a aje gida lokacin tashi ya ce idan ya aje gida amma kan ya ce aje kasuwa ka ce a'a ta yi ba ita ce kaga akwai matsala ba samu kuwa murna sun malmayi daga nan sai karkata sun malwutu daga nan sai a samu sun malmahabbatu sannan mahabba ta biyo sun malwarahu sannan jiki ko so haka abu yake idan ka diba ka ga alwa baka almailu alwutu almahabbatu alwarahu an samu nawa kenan an samu biyar alwafa abin da yasa aka ce aboki bai dacewa da aboki bisan sai in ɗabi'a su iri guda ne in mashayi ya zo gari yan wani mashaya zai in bakon maciji ya sauka gari za ka ji ya tilana ina da gidan sarkin macina in bakon malami ya sauka gari za ka ji yana sauka ina da gidan sarkin malamai in ɗan ɗariƙa ɗan wajifa ya sauka gari sai ka yana tafiya da ana ina an zawiya haka kowa yake shi ne laraba ke cewa kullu tsuyushi ala askariha ta kau kowane tsuntsu cikin yan uwana yake sauka kowane tsuntsu kukan gidan su yake to da haka mutumin kirki in ka ce zauna cikin mutanen banza ta mai azaba ta mai wulakanci ka dama yaron da jami'in sallah bai wuce ba yana zuwa makaranta yana iya azan shi kullum yana rubutu sai ka gani cikin masu kanta ai ka yi shi da nama dan shi bai iya kanta ba ana yi ba ga iya fito ba ana kwallo bai iya kwallo ba in awa guda ka aje shi kana dawa zai ce ba ba ina cikin wuta mutanen banza ne ka aje cikin su wani tafa saka jalito Allah shi ne mutu ta ga ba iri ne bane amma in na kwarai ne gobe ta zawiya kana fara sai ana hawa makaranta yana hawa sai a ce shi ma ya bi da shi kuma ana nan sai a yi wata lati sai a masa aro sai ya an ɗebo ƙur'ani amma ta an tafi ya karance to inda al'azur zai koma gida sai ka ja ta a nita a sha ba wai a sha akwai irin nan wani ba a gaya ne ba abin da ya sa ruhi ne an na kirki ruhi ne an na warai ruhi ne an na Allah ya samu kai shi cikin mutanen Allah da ya ji shi cikin ƴan aljanna wa da kuma jannatin na'imi wa lam amut yumni habibi da kuma bayan dunya to da haka shi kuma mutumin banza ta kalabi ka dan gwamnati ka zo da shi inda aka wa'azi za ka jana saki ya ji ba mai gama shaya ba ya waiga bai ga masu kansu da fito ba tsaki da ya kama yi ana na da ce Allah ga cikin ya yi kara masallaci zai ce shi bai kai kalama za a ce ga wuta ya alala zai ce ya alala shi ko bari da alala da suno shi bai sani ba ka yi lakanci da an ce ya fita masallaci sai ya zaga da wuta ya ba wuya wanda ya kai shi zai ta fara da shi ya ce kai a ce ma haka ga kai ta ai wuri ne ba da ne sai ai ban saba da wannan wuri ba to da haka kowane mutum wa abin da ya saba da shi a duniya a kai shi zai samu kashi da haka a wurin wuti almuwafaka abin da ke farkon soyayya muwafaka ka dace da wanda kake so sun malmayi sai ka ci zuciya ka tana karkata a wajen ziyarar shi sun malwudu sai ka ji son shi ya cikin zuciyarka sun malmahabba sai soyayya mai tsanani sun malwala sai ɗin yoyuwa a cikin soyayya alwafaka da aka ce ana wafaka bisansu a wajen ɗabi'a za a zama iko guda walmayin karkatowa bisansu a wajen rai walwudu soyayya ko da rikari suna zuciya والمحبة إتكون سوريا دي السؤال ترى تنسي سوشيا والود شكو ود أو المحبة ياو تمحبة إتا محبة أنا ننصر مسؤولينك وانت باقي إيه فانا سيكاكي تشيء محبة المرء مع من أحبة هذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي مجن لا تارد وانت يجيسو من أحب قوما hujjar ma'amu wanda ke son mutane a cikin su Allah zai kare su walwalau abin da ake ce wa walau huwa hawa shi ne su alhaima amma tsananin imauta a cikin soyayya shi zatin mahabub a cikin son wanda ake so Allah subhanahu wa ta'ala yake fa inna ma yassarnahu mun sauwaje qur'ani بذلك لهذا الكلام لتبشر به المتقين ذكي البشر كواسطورا على القرآن وتنذر به قوم اللدى كي يرجعي لو تعالي ما تصورين كي القرآن سوى يوم أموت مناسج ديت قوم اللدى تولدى ككتير اللدى آه قوم اللدى لدى جمع alatti al'alattu mai tsaure ke ai jaddada da ba mutumin da ke yana jayayya da tafiya wa kam da yawa a halakna mun halakar da min karnin wata al'umma kablahu kafin qurayshawa bi takdibihim ar-rusul saboda su kayyata manzannin su hal tuhissu minhum min ahadin ko kana mocin mocin ɗaya daga cikinsu هل تحس من أحد منهم ko kana jin mutum guda daga cikinsu ba su kullum sun muka shi gaba ne aw tasma'u lahum rizqa ko kana jin wani karamin koki daidai da mocin tafiya da mocin tafiyar tugabugai na wayannan mutane da ba sauran labarin su ba labarin su ba amal an jabala masu saurin kai الذين كانوا تغوا في الأرض والتي كونت الدنيا وفعلوا وفعلوا wanda sun yi tegantaka sun yi takaranci a duniya saboda ƙarfin mulki la ta fi suna hudu shake al'ad yanzu a sauran labarin su wala ta suna wani hudu sautar nafiya ko motsin murya su da ɗan bakari masu duk sarakuna masu girman kai sun mutu wankaru sun kare wasaru izawa rubata sun koma rubutu ga ke ƙasa akwai wani basaraki saboda ƙarfin mulki da tsawon kai da zarunci da rera mutane shi idan lokacin ya tuwa shi daga bada to za a ala mai fara tsakiyar gida ne kuma bayyin izini a aza wata kujera kusa ga kujerar shi sai aka tambaye shi yasa sai da ya ji ba yi duniya ba yi ne ya mance mace ta tuka ta haife shi ido biyu a gare da kunne biyu da hannu biyu da kafa biyu yadda kowa yi to amma saboda tsananin ƙarfin waki sai ce wai shi su waɗannan fadawan ya ji ƙarfin a ga ya jera da su wuri guda to sai aka ce to zai aka ce to sai ce a riƙa arewa kujera suke gida ko ba zai fito da ranar sai dai ne yayi yan abokai ne sun fara yawo sai ya fito su gira sai aka ce zuwa ne abokanka sai ta aina kasa duk sun yi kaɗan sai dai sama taurari ko abokai ne idan aka taurari sun fara yawo sama to abokai ne sun fito sai a yi kawai da kujera sai ya zauna ya yi a kallon sai a dariya wai hile ne da shi saboda ya rena wayan mutane to shi ne wata rana ya ce ba tsarin shi idil ma je ka ebo ruwa sai ce na'am to ga gida wai na'am ne nan da yake to ga gida ya yi ne shi ne sai ya tashi ya sa hannu ya kwashe shi mai bayan ya mare shi sai ce inna ma ya ƙulu na'am man ya ƙulu la inna ma ya ƙulu na'am man ya ƙulu la ai ita na'am ba ta bayi ba ce ɗa shi ka cewa i a to kai da an bawa an ce ka je ka ebo ruwa sai ka ebo ruwa ni an ga cewa wai ina ebo ruwa to kan ba ka ebo shi sa nan ba ne bayan ya mare ya sa ka ebo ruwa ya wanke hannun shi ya wanke baki ne aka ce saboda ni ya ce saboda baki ne ya yi magana da mutum hannu ne ya taɓa mutum to ko saboda girman ne ya mace shi mutum to irin waɗannan masu ƙarfin mulki har to hisso minhum min ahad yanzu kana jin labarin ɗaya daga cikin su aw tasma'u lahu al-kiza ko kana goje goje guda daga cikin su la ba suratul ahad
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثنى
سورة الله wannan sura ita ce ce a suratu taha makiyatun makka ta sauka miyatun wa hamsun wa salatuna ayatun aya ce ɗari da talatin da biyar wasu kuma sun ce ɗari da talatin da hudu wasu sun ce ɗari da talatin da biyu wannan sura ta surar tsara sura ce mai ban mamaki kuma sura ce wadda tana ɗauke da abubuwa masu ban mamaki a cikin ta bismillahir rahmanir rahim ta ha ta ha harfa ne guda biyu قادها الله أعلم بمراده بذلك Allah shi ya san abin da yake nufi da ba da ha ba ha Allah shi ya san abin da yake nufi fihi min al-ikhtilaf ma fi jami'a ta qaddamu min al-qulub yadda ka ji an yi sabani a cikin awa'il suwar ko ita ma wannan an yi sabani ila wasu malamai wanda ba su gani su tare sun ce fusaha da na da yana fasarwa ma'ana ma'ana tsaha ma'ana shi ya tsahiru ya hali ya mai sarki ya mai shirye da mutane zuwa ga Allah idan ka ji ba a shi ba bi ta'arifin hukunci da mustafa na alƙazi ya shi ma haka yace ma'ana tsaha ya tsahiru ya hali wai ya wanda ya fi kowa tsaki a cikin halittar Allah ya wanda ke shirya da bayi zuwa ga Allah kaga akwai daɗi tsaha ya tsahi ya hadi wakila wasu ka ce innahu ismun min asma'in nabi suna ne daga sunayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da haka ana iya cewa Allah ya raya tsaha sunan ke Muhammadu tsaha dan tsaha sunan manzon Allah wasu suka ce sunan manzan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzala na cewa ana muhammadu wa ana ahmadu wa ana al-ma'i wa ana al-aqib wa ana al-ashir wa ana taha wa ana yasin annabi ya ce ni ne muhammadu in kana da muhammadu muhammadu lam ya'rifu ghayru ilahi yasiqu jami'u al-kawn an amri kauni in kana neman wannan muhammadu محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر وانا محمد yace wa ana ahmadu kuma ni ne ahmadu menene bambancin ahmadu da muhammadu suna da bambanci ahmadu suna manzon Allah ne ya zo a suratul saff wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd yasmuhu ahmadu wani manzo na nan tafe sunan shi ahmadu to sai mai ashifa bisa ne ke rubuce musafa alkazi iya yace shi sai ya fassara ahmadu yace ya gano asalin ahmadu daga hamidu hamidu mai yaban Allah manzan Allah sunan shi hamidu mai yaban Allah to da ya ta yaban Allah ya ta yaban Allah hamidu sai shi kowa iya yaban sai ana ce mai ahmadu wanda ya fi kowa iyawa ala wasu da abu'am abu'am Ahmadu wanda yake kowa iya da haka huwa Ahmadu al-Hamidina lillahi tabaraka wa ta'ala duk wanda zai ce alhamdulillah to annabi ya yi iya cewa alhamdulillah da annabi Hamidu ne amma yanzu ya koma Ahmadu ya yi kowa iya yawa to tun da ya yi kowa iya shine Ahmadu to yanzu ya koma mufa'al Muhammad duk wanda zai wani yabo to ba sai ya je nesa ba ya tsaya nan wajen annabi mufa'al muhammadu abun yabo wanda mutanen farko da na ƙarshe su ta yabo ne su ta yabo ne annabi muhammadu to da haka annabi ya ce ana muhammadu ni ne muhammadu dole a yabe ni in ma baka bi dan duniya ba to rana asa an yi ƙwata kana kuka makamin mahmudan dole sai ka bi wa ana ahmadu wa ana al-mahi wa ana al-aqibu wa ana al-hashim ni ne mahi mai shafe addinan annabawa kafira kuma ni ne hakim wanda ya zo ƙarshen annabawa wannan hashim ni ne wanda tun annabawa za su taru ƙarƙashin tutarsa annabi ya ce wa ana tsaha ni ne mai suna tsaha da kaji qur'ani ya ce tsaha suna nan wa ana yasi kuma ni ne yasi shi ya ce fa huwa ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam da haka ɗaha suna ne daga sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala adalla alaihi min al-kitabi shehu yace muna da dalili saboda ba dalili kamar cewa ma anzalna alayka al-qur'ana litasqa ya ɗaha ya kai ɗaha ba mu saukar ma da qur'ani ba dan da wahala هذا أجل دليل على أن طه اسمه صلى الله عليه وسلم sunan ɗaha sunan manzan Allah ne. Ɗaha, ayya ɗaha, ya kai mai suna ɗaha, ma an zanna a laikar Ƙur'an, ba mun saukan ma da Ƙur'ani ba ne litashka don ka wahala. Sababin zuri hari da aya, dalilin saukar wannan aya, annabu sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah, ina da aminci ya tabbata gare shi, لما نزل وعبد ربك حتى ياتيك اليقين الله يجب النبي محمد يا محمد كي عبد الله ne وانه لما قام عبد الله يدعو to وعبد ربك ita bautar a ita bautar Allah hatta ya ce ka yaki har mutuwa ta soma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma amarani rabbi inna Allah tabaraka wa ta'ala ma amarani bi tijaratin wala fir'aun Allah bai ce in yi kasuwanci a duniya ba Allah bai ce in yi noma ba inna ma amarani bi ibadatillah Allah ya hore ni da in tabauta ila al-maut faqat aqimu to daga nan ne manzon Allah duk da Allah ya ce wa abur rabbaka hatta ya ce ka yaqin kana yusalli taratul mursalin sai annabi na raba dare uku yan awa shidda ne sai ya sallah ta awa biyu kaga yayi sallah ta sulusi dare dai bisa uku wataratan nisfahu wani lokaci sai ya kwashe rabin dare yana sallah in mun ce dare awa shida ne sai ya awa uku yana sallah wataratan sulusai layl wani lokaci annabi sai ya kwashe kashi biyu cikin ukun dare ya awa hudu yana sallah awa biyu kawai ya kwata ana nan wasannan laila kullum sai ya zama annabi daga isha'i har aikar asuba yana sallah to da annabi ya zama ya babbaci cikin dare gaba ɗai sa'an yusalli annabi ba shi ba gani yana sallah hatta wani matakadama har sai da kafa wacce suka kumbura fasarar kuffaru ya mulur sai kafarai so kake ta sun ji daɗi sai suna cewa abu gaza hurar kuhu Allah ya rage son Muhammadu yanzu Allah ya rage son Muhammadu kallafa hu bi an yusalliya ya ci da samai ya ta sallah wala yankatu ya ce kan ya farta ya ta sallah har ya mutu a a cin mawai to dan haka mu ina mu Allah ya ce ya ta sallah sai ya ce ko sai ya halakul ana wa nastarihu min amri annabi ya ta sallah ya ta sallah har ya mutu in ya mutu mu huta faqal sai Allah ya ce to an yarda ba ya kai Muhammadu za ma anzalna alayka alquran ba mun saukar maka da qur'ani bane ya tashka dan kai wahala cikin dare ko kana sallah ta awa biyu har ta koma ta awa uku rabin dare har ta koma ta awa hudu sun sa'in dare har ta koma awa shidda duk tana gaba ai to ba haka kuke ba mun saukar ma da qur'ani bane litashka dan ka wata hala لتتعب بما فعلت ذلك وهل دعونا كي بعد نزوله من قول قيامك نجوب سيوة كي بصلاة الليل لصلاة الليل خفف عن نفسك قال من زعل صلاة كي كايسو عليك idan ka ce ya annabi ke sallah to sai mu kura ga wajen sahabi manzon Allah wani ne sahabi manzon Allah Abdullahi ne Mas'ud ya ce wata rana ko shi ko Abdullahi ne Abbas ɗaya biyu ko Abdullahi ne Abbas ko Abdullahi ne Mas'ud ya ce wata rana na je cikin gidan Alhaji Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda son falala da son lada abin da na gani kullum dai ana asuba da ni ba ta fice masha Allah azubar da aka magariba da sha'i ba su wuce ne to amma kiyamun lalle dan annabi raka an rawa yake ban sani ba to yau bari ta yi dan annabi da fara mu yan dauko rahoto a samu hadisi yau can gidan annabi zan farka in ya fara kiyamun lalle in bi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai fara kiyamun lalle abdullahi bin mas'ud ko abdullahi bin abbas ɗayan biyu sai ya yi alwala shi ma yace sai na bi manzan Allah yace sai manzan Allah ya yi kabbara ta shiga kiyamu laili ya yi fatiha sai fara da suratul baqara yace kuma karatun annabi ba da sauri sauri ba alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين haka ba so yake ba yace to sai ga annabi yanzu za a yi rukuri izo guda izo biyu har annabi ya daya magana gaba ɗaya sai na ce to ni kuma abuna sun haɗa ciwo sai na ji ya shiga cikin amur ibrahim yana tare ibrahim na ce ai da ya kai hijir da zai ya kai kula wurin biyu uku bai tsaya ba na ce to ba lafiya ya kai nan tunanin gaba bai tsaya ba ya kai ya sauke wuna bai tsaya ba sai na cutu Allah ya sauri. Yace bayan ya ja ya faɗa da Ali Ibrahim sai da ya shiga cikin surutun Nisa'i ya yi nisa. Fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala haula shahida sannan ya rubu. Wai ta na ake raka abuja. Sai ya ce to ashe kiyama lailin mutunta ba a yi gaban mutane ashe wuyabi a gare ta. yake shi ya yi niyan ba ya sanar ne ba biya yace to amma sai da kaddara ta kawo bai ya dole za a samu hadisi to irin wannan sallar da annabi ke yi sai Allah ya ce mu asan sauta ya biya wasu ma anzalna alayka alquran ba mun saukar ma da qur'ani bane litasqa dan ka riƙa wahala ai litasaba bima fa'alta ka riƙa wahala da yin abin da kake yi min turi qiyamika bi salatil layl na doguwar sallar da kake cikin dare Allah ya ce hamsin Allah suka daga yanzu ka sauƙaƙa mana lakin an zanna mun dai sauko maka da alƙur'ani dan zikiratan dan ya zama wa'azantarwa liman ya kasha Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda ke tsoron Allah tanzilan alqur'ani littafi ne abin saukarwa min malakar al'amsa daga ubangijin da ya halitti kasa wasu samawati da ula abin saukarwa ne daga ubangijin da ya halitti sammai guda bakwai maɗaukaka هذا القرآن وأن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى يا رب وجه الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض وأن يسمى يكسر إذا كان أبوك قال جرم القرآن كان جرم السماء كان جرم الأرض كان جرم وطن كان جرم الأرض قلت فتقول أي يا شيخ كله تو وأنا أتسو شيء القرآن تو أبو ما ثاني Allah ba abun wasa ne. Da haka shi Qur'ani tanzilan abun saukarwa ne min malakar al'arza ga ubangijin da ya halitti kasa wata ma wata rauna wanda ya halitti sammai ko mai madaukaka. Ar-Rahman wanda ya saukar da Qur'ani Ar-Rahman wa huwa Ar-Rahman Ar-Rahmanu khabarun muqaddam لمبتدئ محذوف تقديره وهو الرحمن الله شيني من يوى الرحمن نن من يوى الكي أي هذا الخالق وانا ما هل الشيء باب إلي شيء هو الرحمن شيني من يوم الرحمن الرحمن مطلقا من يوم الرحمة مطلقا سجبا بقي شيني وانا زي تكن كافري يتكن مسلمين ya ji kan mutum ya ji kan dabba wallahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala shine mai wannan suna wani da ma gairu ar-rahman ana ce ba wanda ba Allah rahman ba la tufi izamati shay amma ana ra'a wani abu kama a ce rahmanul yamama masalan to shi Allah ne ya saukar da alqur'ani istawa ala al-arsh ya daidaita saman al-arshi shi istiwa'an ya leburi irin daidaita da ta dace da shi ta bara wa ta'ala to me yasa Allah ya ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa ala arshi shi ala arshi akbarul makhluqat shine mafi girman halitta Allah baki daya wa fi lughati al-arab a lugha ta larabawa idan kaji sun ce al-arshu sarirul malik gadon basaraki gadon mulki za a ce wane ya hau karagar mulki to shi ne arshi shi ne a ruga saribul mare wal mahalukat jo halitta Allah mundarijatun tahtal arsh tana nan karkashin wannan babban gado na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shake ce ma an arshi kujera Allah ko gadon Allah al mahalukat jismaniya jo halitta ta jiki to tana an san madadinta ne daga al'arshi. Wallahu tabaraka wa ta'ala, shi Allah ta'ala daga annahu taula ala hada al'arshi, ya ce yarin da ya al'arshi, to balle abin da ba al'arshi ba. Wa biski la'ihi ala al'arshi, to tun da Allah yarin da ya al'arshi, in taula ala jami'a hulki, yana so ya gaya ma yarin da ya fi halitta shi ba ɗaya. in kana kurul makhluqat idan dai al'arshi da ita ce mafi girman halittar Allah al-wahid bihim jami'an wanda duk ta kewaye halitta huwa mustawli alayhi Allah ya rinjaye ta to huwa mustawli ala man dalata tahta Allah ya rinjaye to abu da ke karkashin al'arshi to shi ne Allah ke gaya mana al'arshi nan da kuke jin labari to ar-rahman shi ubangiji mai suna rahman istawa ya yi rinjaya alal arshi al'arshi ita ma al'arshin Allah ya fi ƙarfinta ya rinjaye ta ar-rahman shehu zai fasara wannan aya yace rahman sifatun min sifati bi ta'ala sifa ce daga sifofin Allah tabaraka wa ta'ala awwalu sifatin tajalla biha hiya ar-rahmah farko abin da Allah ya tajalli da shi rahma برحمته أوجد ما أوجد الله يا سامت يقومي برحمته رحمته سبقت غضبه رحمة الله تارك أبوشي شيطان الله يسوع كتب على نفسه الرحمة الله يا وجب ترحمة بكرش تجلى بالرحمانية الله يا تجلي بالرحمانية وأول تجلل وكأن الله يهلتها farkon tajalli balaga da Allah ya fara samarwa in ji wa in ji sami kurbai da shehu islam da sa'adu tilana wuraren shehu da ali fahimiyar ya ce awon tajallin balaga farkon abin da Allah ya fara samarwa Allah haƙiƙatul muhammadiyyatu haƙiƙa muhammadiyya ita wannan haƙiƙa muhammadiyya fa minha kharajat jami'ul ashiya' komi da komi daga nan ya fita wani na iya shiga har da rana har da wata har da sama har da ƙasa har da al'arshi har da kursi har da aljanna har da wuta to har da su wal mawduda da kullum duk dai halitta baki daya min al haqiqati al muhammadiyya Allah ya tsago su ya kirkiro su ya samar da su daga haqiqa muhammadiyya idan ashe Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala sifatuhu la tanhasir sifofin Allah ba su da iyaka wal mawjuda halitta wal mawjuda halitta ba kida sifatu sifofin Allah ta'ala لا تنحصر بعض الإياك وأسماؤه سورة يا الله كذلك بعض الإياك وذاك بذاك الله كذلك بعض الإياك ولكن سيدي جانب المخلوقات أو جانب لسه استوى فيه الرحمة رحم الله تعالى جاي أثاره تجلى بالرحمانية للعرش وما تحته الله يعني جاي العرش da mutum ke gargashin al'arshi da rahmashi. Da haka a sai duk halittar da ke gargashin al'arshi ya hada duk da rahmatihi suna kaunar rahman Allah baki daya. Fata jallabin rahmani yadi sai Allah ya ta jallin rahma ga al'arshi da mutum ke gargashin ta. Shi ne ma'anar al-rahmanu ala al'arshi istawa. Allah ya rinjaye al'arshi. Ba Allah ya daidaita akan al'arshi ba. الصفات صفوفي كل صفة قوت صفة لا بد أن تتجلى في شيء دون أغتاب ينسكن ولا أبو صفة الرحمانية صفة الرحمانية الله ما تجلى إلا فينا بتبين أبوه أشكو نحن مو ومن انضم تحت العرش دعونا تجري أركشن العرش من المخلوقات العليا تزل muna ƙarƙashin alhaji Allah ya rinjaye mu. Allah tabaraka wa ta'ala yake ma fil samawat duk abin da ke cikin samai wa ma fil ard da abin da ke cikin kansai lahu na Allah ne wa ma bainahuma abin da ke tsakanin sama da ƙasa ba min al makhluqat na Allah ne wa ma tahta tsara abin da ke can ƙasan ƙasa ta bakwai lillahi tabaraka wa ta'ala shi ma na Allah ne mulkan wajen mulki wa harkar da wajen halitta wa abidar da zama da wajen bauta jami'u ma fi samawa duk abin da ke cikin samai bakwai wa ma fil ard da duk abin da ke cikin kasai wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa wa ma tahta tsara da abin da ke tsakanin karkashin kasa da bakwai to lillahi tabaraka wa ta'ala duk na Allah ne gobe cewa zai bayanin ma ta hankantara insha Allah. A nan ne muka zo ƙarshen karatu mu yau abinda muka faɗa idan ya ana ba wadatar shi kuskuren da muke ana zarfa dauna ina ba ma albarkar Qur'ani da wasu Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yantawa a cikin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gama lafiya. Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana kasar mu Allah ya canza wani jiha ta gaba Allah ya saukata alkhairi da saukata albarka mai yawa a cikinta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna ba ta Allah ya basu lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shehunanmu Allah ya sa aljanna ita ce hukumar mu da mu da su baki daya fatiha ma'a salatul fatiha